الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أفضل الاتباع الأمين نبينا محمد بن شهر رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
a daidai wannan lokaci Allah ya yi mana a irin wannan lokaci
kasancewar ba a san sa ba ba ina nufin ba a san dutsen kan shi ba shi dai wanda yake kuzari a kan dutsen kan shi ba a san sa domin dukkanin kunnan ɗaya bayan ɗaya nan ai zawiya mace kuma wanda suka yi gayyatar nan suna da iyaye kowa ya san su shehunai ne arikai ne da daddu ne yan asali ne to wanda yake tunanin na da asali ma bai sai zaki mai unguwan unguwan nan ba don kana jin kai dan bauchi ne a haifaffen bauchi ko da sunan ko ko kai ne Ibrahim Bako ka san unguwa ne ko to za ka kai ne Ibrahim Bako ka yi saka zaki cikin bauchi ne yanzu to wannan a bauchi ma bai da mahalli amma ya iya kallon shugaban halitta ne shi kamar na gaskiya dukkanin damuwa mun shiga cikinsa dukkanin tashin hankali mun shiga cikinsa domin duba da koda mai asali da ya soki shugaban halitta daga ranar sunan shi na hararren matsiyaci. Kama da ma ba zai yi mamaki ba idan aka ce gawa ya zama mushi. Dama gawa gawa ne. Da ya sake zama mushi dama sunansa ne. To amma dukkan wanda ke mumini dole ya motsa in an motsa shi. Domin in har aka taɓa manzan Allah wai sai ka ce kai ai an taɓa manzon Allah ba ruwa na ni da ita salati ne an yi salatin ka na tana maka haske ko a taɓa manzon Allah ka ce ai kai ba ruwanka kai baka ma ba ko ba ruwa na duk abin da kake an taɓa manzon Allah dole ka bari ka dace da yake Allah bai yarda ma mutumin da za a taɓa manzon Allah ya shiru ba ko ya ce imani ne ba wannan na adam duk imaninka sallah ba kake aka ce Muhammadu Rasulullah kana karanta Qur'ani ne aka ce sai ka ce sallallahu alaihi wasallam domin sallah gyaruwa ta kare ba ta bace ba amma a ce Muhammadu Rasulullah kana sallah sai ka ki fada dan kana ki daga lokacin sunan ka arme ka bar sallan ka in dai dan kana ki amma in dan baka ji ba uzuri ne in dan kuma hala karatun kana dan kamo tilawa ne kana cewa za ta fata shi ba Allah ya ce maka amma ko amma baka da lada amma ba a wasa wa manzon Allah wannan yasa a duk lokacin da muka ji an yi wannan gayyata muna da taron da muka saba yi wanda muke ta zara takobi da kan sakali ba mu fasa ko ba mu daina kuma muna nan muna kai don mun samu tabbaci da yaƙini cewa tabbas waɗannan masu wannan bare-baren duk suna yi ne kawai so al'alla Allah suke mishi saboda ana ta ganewa wanda suka yi taron dangi suka zo garin nan kakkaf wahabiyawan Najeriya wanda ba su zo ba killan nemin kulli amma dukkan wanda suka zo da suka fahimci cewa kibiyar da aka saka duk wanda ta tsare ta huda shi ko wani shi ko shi ne mutumiya wallahi sai ta huda shi domin annabi Muhammad ba wasa ba ɗaya bayan ɗaya suke ballewa suna kanan ne to huda ba mu gane aka yi cewa gaskiya su la'ani kuma wannan shi ne wai wato wa kafa Allah wal mu'minin kitab wa kana Allah qawiyyana in dai Allah ne karfin sa karfin karfi kuma rundunar Allah ita ce kullum za ta yi rinjaye wa jundu rasulillahi la yatashaqqaq in dai rundunar ta annabi ne ba juya ba ba daidai cewa babu watsewa kullum ta kalibi muke yi da mu ƙara karfi don abin da muke karewa ne Muhammadin so da sakan sai ba mu taɓa jin wani gwiwar mu ya tsare ko don mun ga wani ya juya ko wani ya kwanta ko wani ya ba kullum ji muke in za a lara ran mu ne tsare ba mu yi niyyar ɗaukan ko da tsinken tsire da sunan mun tsira mana ba amma za mu tsira mai wuta kuma wannan tsira wuta ta yi tasiri dalili ko ba wani abin da shine abin da muka tashi muka gaji shugunan mu suna kai kenan dare da rana ba sa shiru akan manzon Allah wanda mu Ibrahim yana cewa ala annani radin bi an ila jahilun safihun wa in kalu fatabban lakum na yarda ko ni a gaya mun Ibrahim ka ce jahili ne shi Ibrahim ya ce wannan suna na ne safihun ka ce wawa ne suna na ne shi in ka bar shi ba sai ga ma abin da yafi fabar haru hadal abdi bin zubi lahidun zai ce maka ne abdul haqirun muzlimun duk zai ga maka wannan amma fa in galu lahu in dai wa annabi kace tabbas fa tabbas in dai kace kulle dan ce takas takas takas akan manzon Allah ba ma rauni akan manzon Allah kuma nan ba wannan faɗi bane a matsayin alfahari muna faɗi ne domin wanda yake ganin yana da rashin kunya da rashin ta ido da yake taɓa manzon Allah ya san cewa manzon Allah wato mu din nan da hiyya ce a gaban manzon Allah ka gwada tsallake muka kafin ka je ka shugabanci kuma in ka tsallake mu za ka tsallake biliyan biliyan na rundunar ubangiji wanda wata rudan lamtarwa ba ka san ina suke ba balle kuma kai din a cikin hadaran ubangiji kai ba kawai ba ne kaman babu ne da kaman babu dan baka kai kaman babu da akwai ba to abin da yasa na dani wannan shimfidan kalilan karatun da mu muka saba yi musamman a wannan wajen ba zallan karatu ne ba zallan masoya ba saboda wani lokaci akan hau mahalli ne na hira da juna wani mutum ya ce matika min matika ya fi mafasa wa za a hadisi lissa mai musashi abin da ke cikin zuciyar ka yace za a ji shi daga bakin ka amma ni duk wanda zai zo na yi magana da ni yace annabi Muhammad zai magana in dai abokin zama na ne to ni ban da wani abu hira in ba annabi Muhammad to annabin nan akwai mahalli da makamai da halaye da kowa zai ji manzan Allah. Al'imam Ibn Ata'illahi Sakandare yana faɗi a cikin ashikam nasa yana cewa talawwa'atin af'al li tanawwi ahwali walidat yace wato dukkanin ayyuka sun samu bambanci saboda halin da warisi yake zuwa na daga hadarar ubangiji ko da yaushe mun saba mun zo da mulkin kankara ta annabi wasu mun sahau ce wasu musu jiki ce to da yawa yanzu karatun mu allura ne a cikinsa kuma za mu shekar zuciyar wanda yake makin manzan Allah wannan kuma mun gada ne daga irin kakanin kakanin kakanin kakanin mu cikin soyayyar manzan Allah irin su Abdullahi ibn Rawaha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina yana gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na binsa yana rerawa yana kallu bani kuffari an sabili al-yawma nadribukum ala tanzilihi ضربا يزول الهام عن مقيله ويذل الحليل عن خليله ويذل الخليل عن خليله وهرب عن خليله ويظهر الخليل هو يذل الخليل abinda abin da yake faɗi yana cewa yau kam rana ne da babu su rana ne na suka rana ne da duk wanda yace zai shamaki gaban hadarar shugaba yace to wallahi za mu sa takobi mu fasa kansu domin rana ne da ba da kariya wa annabi Muhammad سيدنا عمر رضي الله عنه قلت مثلا يا عبد الله أفي بيت الله وأمام رسول الله تقول شيئا كان يشرو أجبنا النبي محمد kuma gashi mun zo ɗakin harami ɗakin kaba amma kana rera waka yi da kaji a gaban annabi manzo Allah ce umar a'a da kaza ai babban ladabi shi ne yi tara da bannan ina jin daɗi ya ce wallahi wannan kirarin da yake da yaban da yake ya fi kusahu a fagen daga kula har da shi da yanzu annabi domin makiya da suna jin daɗi sa wannan isa wannan mulamu shi Ibrahim yana faɗa ya ce mu kullum idan muna yadda in ina harin yaban annabi ya ce ni fa ba ina kallon su imamul kusuri ba ba ina kallon su imamul fasari ba ba ina kallon su shi su fini su ma'arin da ba hani ba ne a'a sa sa nake kallo in ka ji na ce zan yi musabaka su nake hari dan ba zan yi harin harin harin karamin hari ya zama aiki na karama ba a nakan kallo ba a hadar annabi bane to sai in je in kallo mukami na kwalwalwa hasanu nake kallo ina son in har harshen da in har harshen da ai abin da zan yi wa manzon Allah annabi ya ce hasanu ka huta ga magaji idza ta tasamma rijalun bil khadim wa innani usabiquhum ma tufiqu sani usabiquhum ma tufiqu wa in amru yusabiquhum farqi wa fika yusabiqu yace rasulullahi wasu a wannan zamanin suna ta tara kowa ya ce ni hadimin annabi ne hadimin annabi ne ce haka ne yace amma wa inna ya rasulullah ina maka alkawari usabiqu zan yi ta tsere da su su kan na ta tsere su domin wannan hakika ne annabi kamil lamu ولكن لي سليت قبل الثبات وقد نلت تفييز القرون لاحمد ونملا ويز العبد السمني فسوف يبين الكون عبدا مسودا wannan yace to zan yi ta tsere matukan ina da rai ya rasulullahi sai na kere duk wanda zai yi faɗi da hasan ya rasulullahi yau kuma alhamdulillah idan muka kalli shugunan mu nan kurkusa da maulana shi da rasulun bauchi ya isa ka ce wannan aya ne na tsere daga cikin kiran maulana shi ibrahim a nan garin aka ce za a dinga jirgin yazo ana gaya maka wanda suka tsaya don su kafa mimbari kuma su kafa tuta da za a kira sunan manzo Allah da an kwashe almajiran ibrahim da duka an kwashe kuma sauran su ma abokan shehunan mu ne in ka ce kadrawa ne abokan su ne abokan tafiyan su ne in ka ce muhammadawa da kowane irin suna dai duka dai abokan tafiyan su ne su suka zo da maulidi kowa ya ce mun amsa kuma aka ci gaba dai to yau ba wani abu bane shi yasa duk wanda zai zagi annabi a yanzu to ba ni fara da manzo Allah ya faro daga kan shehu Ibrahim ya zo kan shehu Tijjani ya zo kan Saka Jilani ya zo kan shehu Usman Tambodio sai ka ji ya tira da hadarin shugaba. Mun da abin da ya fara gari. Allah subhanahu ta'ala ya mana alƙawari na cewa dole ne shi Allah zai kare martaban manzo Allah. Allah ya tuka min nas. Babu wani dan adam da ya isa ya iya cutar da annabi babu shi. Abinda wannan ma yayi ba cutar da manzon Allah ya ba. Mu ne mu masoya annabi ne. In muka yi rauni mun cutu. in muka yi rauni mun cutu ya cutu in ko muka tsaya mun yi nasara ya cutu domin shi gabansa da bayansa samansa da ƙasansa farkonsa da ƙarshensa duk asara ne mu kuma idan muka yi waka da sauran abin da Allah ba mu na falala mun narke mun cutu wannan ne yasa ba za mu shiru ba kun ji yadda yake ta ce ce ce ce ta ce ta ce ta ce wai kawai ya yi kira ne daga dida ko sai an yi wai wai yau na ga wai ya sa wasu yara wasu marasa kuɗin yara ɗayan ya tashi yana cewa we are ready to die in aka taɓa ba malamin mu za mu iya mutuwa za su iya mutuwa wasu za su mutuwa na ce yaro ƙarya kace ba ka san mutuwa ba ƙarya kace kuma wallahi tusa ba yi mutuwa wayannan kalaman da suke wa gwamnati mai da ta'addanci har yana yana karkashin wa gwamnati ko da wasa ka kuskura ku taɓa shi wallahi za su iya mutuwa la ilaha illallah ruwa ba da hawo wata magana ban ya sa na yi kuka kukan da ne na ce yau ga wani zai iya mutuwa a kan ɗan shege yau wani zai iya mutuwa a kan wanda ban da uba wani zai iya mutuwa a kan wanda shi da kansa ya ce rashin albarkar sa duka dangane don kun ba ba yi amma mu muna jin kunyar mu yarda cewa annabi rayuwar mu ba shi wannan abin da Allah ba ku so ni da ake ko idan dai wanda yake mara albarka ne wani zai zo ya karya a kansa kawai dan yayi kurare wa gwamnati zai mutu to idan har ba ka san gari ba yaro ka saurari kiɗa za mu baka labari wa ma khabaru boko harama haramu bi ba'idi wa ma khabaru bi taqidi bi ba'idi wa ma khabaru man man man barin ka suna ba wanda suka tabbata suka shiga shehu a duniyar Najeriya ba su ke zaɓe wani duk irin yadda ka kai kai dan iska ne to ba a yi wa gwamnatin wannan tarado yadda yanzu suka tashi suna ta zaki gwamna muna gaya mata baka ita ba za mu dan kwanaki yana cewa wai kafa kuskure ta tsari SSG iyalan ga suna kusa da ni wai har yana cewa wai yana kira zuwa gwamnati idan gwamnati tana ganin yaya ne ta ba ta sati biyu tsakanin da masoya annabi amma a janye hukuma shi ya kirya da baka wanda da ya rubuta karfe ke faɗin wannan saboda ga bidiyoyinsa yana faɗa yana cewa almajiran su kuce ku mace kibo kuce ku nemi bindigoji ya yi rantsuwa da Allah shi kan in dai mutum daga ɗaya zuwa ɗari ba wanda ya sai ya zo ya karar da shi saboda ya ce to wannan ana gama kana faɗa da wanda yake ya fi ka kusa da shi wala hana aqrab ilayhi min hablil warid kana faɗa da wanda baka san ina zai fito maka mu ba mu bane karfin Allah ne karfin ba mu muke kara annabi ba Allah ne ke kara manzon Allah ba mu ne a bayan manzon Allah ba annabi sahabbai ma yasuku sahaban wal malaiku tutuba sahabbai ma an zo suna bin ba annabi annabi to yake ku gaba baya na akwai malaiku bar malaiku a baya na saboda manzon Allah sallama shi Allah ya mai fanga fanga ka ha ya ayin sa sai ka tambayi masana ta wajen masana haka wannan manzon Allah yake magana wanda suka fi ka gata a duniya wanda suka fi ka taurin kai suka fi ka rashin kunya ba ma musulmai bane sun taba manzon Allah ko shi kuma Allah baya ya tiya ya ce shi inda a sami bindiga shekara ɗaya wallahi ba zai tuba ba ya riga ya yi inda ku gane cewa Allah ya nuna masa karar mahalakaci yau ban gaya mu duk wanda ya ba ta kariya ko waye in ka sani wanda ake kallon mai hankali ne a cikin su ko da kankariya ne sai da ya fito ya ce lallai abin da ka yi akwai rainin ga tunanin manzana sun yadda sun ci akidar su ne amma a akidar su akwai raini ga annabi wannan alamarin ya sa yanzu duk wanda ya taba shi ko zai fito ya ce wannan mutum ya bar musulunci kana yaki da sunna wai shine sunna yanzu kai kai dan tarafi kai ne sunna ka amsa mana kai ne sunna mu yan dariƙa mun zo maka da gaskiya ka zuwa baya ka ce mu yan bid'a ne mu musulmi mun zo ma da gaskiya ka ce mu yan mu mushrikai ne sannan mu yi mutanen gari da dukkanin musulmi sun gaya maka abin da kai nan ba daidai ga zanin manzo Allah ka ce ba san tauhidi ba ka ce wannan fahimta ku ce ta kungiya kungiyar da kaji ma kana tsiri mata yau ka nemi kungiyar da taimake ka kuma kungiyar sun zo sun ce maka lallai kai akwai gyara dukka sun yadda cewa gaya wa manzon Allah wannan kalmar rashin ladabi ai ku kuke wahalar da kanku mu da ma mun tume shi kan akidan ku ne mun tume shi kan istigasa mun tume shi kan tawassuli ba mu tume shi ba abinda muka tume shi shine raina manzon Allah in dukkan ku za ku lai zamu ce ba da ku muke ba akan maganar tawassuli da istihara da istighatha in kuma kunya da kuma da raina annabi da ku abin da zamu faɗa shine a takaice mu guje yan uwa Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya wajibi ne ga dukkanin musulmi kuma Allah subhanahu wata'ala ba kawai faɗa mana yi da baka ba ya sa wannan shi ne al'adar dukkanin al'umma sun kafin zuwa mu Allah ya sa har a littattafan al-taura a girmama annabi a bashi kariya shi ne wajibi kamar yadda Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce dalilin aiko annabi abu yi abin da ne kawai na farko shine litu'minu billahi wa rasulihi wajibi ne ku yi imani da Allah ku yi imani da Annabi Muhammad wa tu'azziru shine ku girmama Annabi ku kambama manzon Allah wasu malaman kira suna karanta shi wa tu'azzizu ku girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta kala ce ga mana cewa wato wannan a a a kul inna izzata lillahi jami'a amma a can kuma sai Allah yake ga mana cewa walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin Allah ya ce ku girmama annabi wa tuwaqqiru ku jin nauyi ku jin nauyi in an faɗi sunan annabi shi a tauke ka jin nauyi za ka riga ce wallahi wani ina jin nauyin shi jin nauyin kaya ka dauko ha ya zanto akwai wani yakana da wani kunya da wani girma in za ka yi mu'amala da hadarin manzana wannan bai zama ya faɗi haka kawai ba al-imam al-kabi ya kawo ruwaya wanda yana cikin ashifa shafi na talatin karkashin faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin ayan nan na suratul ahzab ya ayyuha annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya kawo hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-As إلى كتير صحابة أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم عطاء ابن يسار يتي ناهب لعبد الله ابن عمرو ابن ابن العاص وأن الشيء إن عطاء ابن يسار شيني أبو عمرو المدني التابعي إلى كتير تابعي ɗaya daga cikin almadirin sahabban annabi ya ce na haɗin ɗaya daga cikin babba a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu nace masa ahdirni an sifati rasulillah na zo ne ka ba ni labarin yayi sifofin annabi Muhammad yake sallallahu alaihi wasallam wa qala yati azal yace eh wallahi innahu la mawsufun fi tawrat lalle sifofin annabi Muhammad ba iya alqur'ani ba an sifanta annabi har a cikin littafin annabi Musa alaihi salatu wasalam bi ba'di sifati fil qur'an an kawo daga shashin sifofin sa cikin alqur'ani yace daga cikin kuwa shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira yace wannan ayan ba alqur'ani Allah ya fara saukar da ita ba ya saukar da ita a taura yana musu labarin wane ne manzon Allah amma karashin ayan da ke cikin at-taura sai Allah ce wa hirzan lil ummiyin annabi kai ne garkuwa kai ne mai bada kariya kai ne mai bada tsaro wa dukkanin wanda yake bai san littafi ba sai yanzu ya san shi mu mun fi ummiyina ne sun fi mu ana magana ummiyi na fasu sai na bakar su umar ne annabi shine garkuwan su shine mai ba su kariya wannan da nassin ayar cikin at-taura sannan Allah ke cewa anta abdi wa rasuli man Allah kai ne bawa na kai ne manzona sammaituka al-mutawakkila na ambace ka kai ne wanda yake dogaro da duk wanda zai yi tawakkali zuwa ga Allah ya yi tawakkali ne bayan tawakkalin annabi Muhammad laysa bi fadlin wala ghalin manzo Allah kai ba mai kausatawa bane kuma kai ba mai fushi bane sallallahu alaihi wa sallam wala fakharin fil aswaq kai ba mai surutu bane a cikin kasuwa manzo Allah mutum ne wanda kalaman annabi yana yin magana ne faslan kalma bayan kalma sannan kuma annabi sallama in kana tare da shi duk abin da faɗa za ka kirkiwa sani da dadin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ya dafa bi sayyi'ati sayyi'ati kuma shi wannan annabin bai taɓa rama mugunta da mummuna ba idan ka masa mummuna sai ya ce ya yaji mata shi yasa ma yace ceton ma ba ma wa masu imani bane a sai wanda suka fi sabon Allah ran kiyama annabi ne ce ni kuma na ce sallallahu alaihi wasallam walakin ya ko ya firu idan an saba masa yana yafiya yana yin gafara walan yaqdidahu Allah hatta yusima bihi al-millat al-awja kuma Allah ba zai taba karbar rayuwar annabi ba sai ya tsayi da addini da ta karkata wanda duk annabawa sun zo sun gagara miƙar da ita yadda Allah ke so gaba gida. Domin kowane annabi yakan iya abin da zai iya wani ma in yayi ce Allah ka halaka su ba shi imani. Wani ma in yayi ce kai ubangiji wannan ka hana shi ya rayu amma kar ya mutu da imani. Da irin yadda annabi Musa ya Fir'auna. A Allah ya ce ubangiji ina son da Fir'auna tun da ka masa wannan. Kai ne ka bashi kuɗi da ƴan uwansa don su wulaƙanta mu. Allah yau abin da nake addu'a shine kada yi imani har sai ya zo zai mutu lokacin da kuma imani ya kai gargara sai ta fir'auna yana cewa amantu la ana cika bakin sa da la da al'umman annabi Muhammad fir'auna ne wallahi da yanzu yana aljanna domin wannan imani da ya ta amfani shi a zamanin annabi Musa ko san me yasa annabin ya kai ne ba a tsarin Allah annabin ya kai duk wanda ya karɓa ya kasance Allah ya yi kawai lokacin da karuna ya yi rashin mutunci wa annabi Musa alaihi salam har ya tashi a cikin mutane wata ta tuzi annabi Musa da zina annabi Musa ya miƙe tsaye bayan ya karanta musu hukunci ba hukuncin mazinaci a jefe shi kawai sai wata tashi sai sai shi kamun da to kuma gashi ana labarin kuma wata tana yawo ta ce kai gaba shi bai san waye bai san da wuta yake da raba sai dai wallahi annabi Musa wa dai annabi Musa ya kalle shi ce wace ce sai ya ce wanda ke tashi mana shi goya ya ka gefe a lokacin shi bai san zakka annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kallanta sai kwarjin da ya wuce ya wuce sai ta fara a ni ba ba ni bane da wani shi sai kaza annabi Musa ya ce ubangiji ya wulakanta annabin ka to Allah ka bani dama ka yi mataki Allah ya ce Musa na baka kasa jiya da su ga ita Fir'auna ana ma maganan Karuna masu daukan ki din Karuna mutum 40 ne da tanuku bil usbati wannan usba ɗin malamai sun ce mutum arba'in wasu ma sun ce fin kawai ki ɗin arzikinsa wasu kuma yaya in yi ado ya kan fito ne da kayan zinare kawai amma sai musa ya ce duk wanda yake bayan fir'aun ne zai a tare da shi alƙaru ne zai a tare da shi wanda ya imani ne da bayana ai da ke sun san me yi da cikawa ne mutum ɗaya ne ya zai a tare da ƙauna ta su ma ne sannan wasu ce kasa kama shi ta kama shi haruna kuma ɗaya daga cikin mutanen annabi musa hasani ismul azim ne ma da ya samu daga annabi musa ismul ya abu ya rikice wa karuna ya fara musa ina roƙonka ta duba allah kan zumunci annabi musa yana kasa kama shi zuwa gwiwa ta kama shi zuwa kirji ta kama shi har zuwa kai har yamani sai da yamani Allah ya wayi annabi Musa yace Musa yace ina ji bawa na Haruna sai ka san daga nan Allah zai isar da sako ina ji bawa na ba bawa na Haruna yana cewa ya Musa ina roƙonka dan zumunci yace haka ne ina ji ni ma ina ji ubangiji yace ya roƙe ka har su saba'in da biyu yace haka ne ubangiji ina ji yace amma baka masa komai ba yace wallahi ai abin da yayi ya kai abin da yake ubangiji yace Musa yace na'am yace wallahi da ya sake ka ya kama ni so ɗaya ya ce Allah ka kusa da nita da lafi wata. Wannan ibn Taymiya ba ta wannan kisa. Kusan kan maka ce yanzu jawahirul ma'ani wani yanzu yana yana cewa cewa ya da cikin labari shafi fati. Ibn Taymiya ya kawo kafin mun wani lokaci in mun ga muna so kan wahala dan mu ba wani ya yi ta hirar da wa malamin sa wa jatumin shi sai dai dai. Fiye da tuni sai da ya taɓa ne amma ne Muhammadu sun zo sun ji manzon Allah da duwatsu ka ji labarin mutanen Ba'ifa jifan ya kai jifa ya da manzon Allah da wawaye dama wajen tun a labari suka bi shugaba suka dinga jifa har wasu suka fitar wa ma'aiki rotu jini yana ba ma'aiki na karewa sai da in ubangijin shi ya fushi shi ma haƙura ne Malala yana ta tarewa wai don ka Ubangiji ya fushi, amma Allah ba mai bari. Jibril ya sauko take, ya ce, Ya Rasulallahi, ga Allah ya turo wani mala'ika, domin ɗaukar mataki. Ya ce, Ina ni zai fara samu haka ce, in ce, To shi ke yau. Lokacin manzan Allah duk duniya ne bai da ne. Wani kai imanin mutane kaɗan ne kuma an sha su suna tare da shi, har sai na wakar bai fitowa sallah tare da manzan ya zauna a garin masa amma in ya fito duka kawai sai da ya nemi masallaci a cikin gidansa shi da annabi kuma gab da gab amma da zai fito sauran kuma duk sun yi hijira wasu kuma suna nan a cikin kogo na duwatsu sai in lokaci ya yi lokaci a ji a ba su abinci da baki dai muminan nawa ne shi yasa wanda kaga yana zagin sahabbai ya tuba ya kamata ka sani cewa malaminka kaga mutum almajirin ka ne yana son kana masa kyakkyawan zato to ina ga wanda suke tare da manzon Allah a wannan halin Annabi sallallahu alaihi wasallam wai dan ya je da'ifa shi kuma Allah na sunna manzon Allah ni fa ni ne na gaba su ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam an dace shi Annabi yana tarewa sai ga mala'ikan duwatsu gaba ɗaya ya zo Allah ne yake yi ne yake kani ba Annabi ba mala'ikan duwatsu ya zo yana ya rasulullahi ka san ni a mala'iku ni ne mala'ikan da nake kula duwatsun duniya. Ita su da sun jefe ka da kalan duwatsu. Kamar izini kai za ka mun izini ya rasu Zan ɗauko bangon farko da bangon ƙarshe suna tsakanin duwatsu ne na haɗa su a shafe gare. Ba su ba tarihin su. Manzo Allah ya fashe kuka. Yana Allahumma kirni qaumi fa innahum la ya'lamun. Shi ko mala'ikan abin da annabi ke ce masa ni fa ni ni inni lam uba asla ana inna ma bi'tu rahmata inni lam uba azaba ni ba azaba ba ni ba lafi ma bane ni farama ne ka san kuwa ni farama ne sai ya bar mala'ika sai kuma magana da hadara ya Allah so nake ka gafarta musu su din mutane na ne kadiba ya tada su a kafiran ya dawo da su jikinsa kuma fa innahum la ya'lamuna Allah ai ba su sani bane in sun san ni ne wannan rahama ba za su da sun san shine aikar rahmatul rabbaniyya wannan abu Allah da kansa sai ya kare shi shin manzon Allah yace daga min anfusikum yace wallahi ba ku san ma ya tare da ku ba wani babban manzo wannan halakaratu littafin wani babban manzo Allah ma kaman kaman ma ba a san shi ba daga hadarin Allah ma laka jakum rasulun wani babban manzo ne ya zo muku amma ya Allah ta min anfusikum kuma daga cikin ku yake wasu malaman suka karanta min anfusikum kamar yadda Abdullah bin Abbas wani babban manzo ne ya zo daga cikin mafi sarkin nasab azizun alayhi ma'alaikum duk abin da zai game ku yana damun shi harisun alaikum yana kwadai akan ku bilmumin ra'ufur kai Allah ya dauki sifa na ar-ra'uf ar-rahim ba annabi Muhammad wanda malamai suna maganar ar-rahim din nan sai Allah ya ta fara aiki amma shi tun a duniya yake aiki da ita shi yasa Allah yakan gaya masa ya Rasulullah in da ka ce ka ya bi musu so 70 ba zan yaji ba shi kuma gashi an ce musu so 70 ina in kuma haka ya kamata to a jazawo min jinsu lamar wannan ana gaya muku cikin bonus din manzan Allah bonus kawai irin na manzan Allah da nake ci kai sai ka kai ga annabin yana Allah kai hakuri Allah da Allah ba mu bar sun taba ka sun taba sun taba shi sa Allah bai taba yafiya ma duk wanda ya soki manzan Allah shi ne annan Allah ke gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam din nan zai zo ya bai da duniya duka fadin la ilaha illallah wa yaftahu bihi a'yunan umyan wa yaftahu bihi a'yunan umyan wa azanan summa wa quluban gulfan manzo Allah sallama da shine Allah zai bude kuranan kunnuwa sannan kuma idanun makantu sannan zuciya wanda suke lubantu dukkan su Allah zai bude su ne da albarkan Annabi Muhammad wannan abin da ya tabbata kenan tun a daga gaban baya Allah yake kira da Annabi yake ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da zai ba ku mamaki duk wannan halin da ake ciki duk wannan abin da ke faruwa wanda shine wani dan takaitaccen sako wayannan mutanen alamomi sun tabbatar mana ba sa san annabi Muhammad domin idan ka bi Qur'ani ko ina ya ban manzon Allah amma tun da muke ba mu taba ganin wani ba wahabi mai karyar sunna mai da'awar cewa shine mai tauhidi mai karyar na bin manzon Allah aka kawo mana shafi biyu mai kyau kai kasida ɗaya hasa da yau manzan Allah. Duk duniya ku je ku bincika ku gani. Ba wahabi mai ƙaryan sunna mai ce mushriki dan bid'a murtaddi jinin ka ya halatta kashashe fasiki wai ka ganshi ya yi da annabi Muhammadu ka ganshi ya da annabi Muhammadu Allah ya ji bai shi domin da Allah yana so da wani yayi ko dan ya ce to shi kenan tunda suna faɗa haka ni bari ni amma na kai kullun tsakanin su da mai ban annabi akwai zagi kullun tsakanin su da mai ban annabi akwai da kisa kullun tsakanin su da mai ban annabi akwai da sallama in kana yaban shi kiyayya da gaba ya shi ku ishara wannan fitinan da kuka ta taso har wannan yayi sabal da bakar da rabin manzon Allah abu dai ne ba ta masa rai ya jima yana wa'azi yana ce yan fim ɗin wuta ne ba musulmai ba ne sai wani daga cikin su sai ce to tunda mu yan fim ɗan wuta ne bari mu koma aikin alkhairi sai ya ɗauko kirari ya yi wa annabi Muhammad sai ce la ila ko ko ma fim ɗin wai wai wani ne wai kata ko ne wai raguna ko mai gida ne yaran su suna wasa sai ce sai ni zai dan makwabcinsa sai ce ga ɗan sai suna ka ime ne sai ce sai ni kura sai ce canza sai ce sai ni biri ya ce kai kai sai ce sai ni kare sai ce dawo kura To wato shi wannan da ka zanto mai baka neman mana wallahi a wajen su wallahi ko baka zama kanci idan kafiri ne za su daga maka kafa za su ce a ala da shi amma in kana baka neman mana sunan ka makiyin su wasu ɗan takardu mun kaɗo su a nan mana saboda mu nuna wa duniya su sani idan za ku bude ido ku bude ido Allah bai taba zama da wanda yake din manzon Allah ba duk girman tauhidin ka in kai tsaban tauhidi sunan ka tauhidi billahi allazi la ilaha illa huwa kuma kana kira ne ba sunan ka dan wutan farko sai an ba wa fir'auna takalmi dan ya taka ka cikin wutan jahannama dan ya bi ba domin fir'auna da da manzon Allah ya haɗu ba na tara tsammanin yanzu mutum ne bane sai da girman rahamaniyar annabi amma a yau wai mutum ne na ce la ilaha amma littattafan su in ka kade gabaki ɗaya kin annabi Muhammad ne da mun yi shiru mun mai da wayannan makaman ba mu in muna karanta irin wayannan shi wanda yayi wannan saban da baka da shugaban halitta daɗi yake ji wai muna faɗa da ƙungiyar wahabiya wannan ba kai ba da kai muke ba kai kai kai ba musulmi ne ba muna yi ne da musulmai amma makiya annabi kai kuma ai yanzu a tsarin musulunci kana bayan kan dai hukunci ne ba ke jira maka domin ko mu ko hukuma ta maka ko kuma Allah maka inda hukuma za ta maka halaban magwamman ka tuba Allah ya ce in ga dama amma alaban ko shekara tiriliyan tiriliyan biliyan tiriliyan gashin gashin duniya da tashin kiyama a kirga sakonnin duniya so tiriyan tiriyan wai wani irin kirge ne wanda babu shi tiriyan ko tun da ka san a b c jina ne z ko to so z ziliyan Allah sai a kirga shi a masa hukunci kullum a masa sauki annabi bai faɗa wa annabi ba muna kira ga musulmin duniya su dawo da hankalinsu abin da ya sa muka shirya wannan abun ba mu yi niyan faɗin bihima da ma'ajiya ba sai dalilin cewa sun nuna ba su kishin Allah lokacin da Abdul Jabbar ya yi abin da ya yi maimun ga janabin manzan Allah mun yi ta masa nasiha har mun yadda ba wahaji ya zo zai tsaya a gaban mu yana faɗin abin da Zurai ba daidai bane muna kuma fasanar cewa abin da yake gindin shi ya ta shi bari amma ba ta kowa sai da mu a fahimtar mu in baka takali mu ba mu takala ya sa abin da ya sa jewa ba mu suka taba shi ba amma kun ji lokacin da wasu daga cikin su suka taba mu mun yi shiru lokacin da wasu suka saka susan farce farcen susa suka dan takale mu ayo mu hakura ba su ma wasu sun ji abin da ba su san akwai sun ji abin da ba su san mun sani me yasa muna ganin shi'a da ido ne muna kallon shi a akwai ta kyau ta gari wanda su ne zaidiyawa suna fifita al'imam ali akan sai na abubakar suna fifita imam ali akan sai na umar san sai ali akan sai suna fadima alaihi salam amma muka ce wannan abun ba laifi suka yi ba wannan makamin tafsir sun yi ijtihadi ne na kuskure amma ba su dagin wanda daga cikin sahabbai sai dai ko suna ganin fifikon fadail na imam alaihi salam mu kuma fannin ahli sunna wal jamaa muna fifita imam ali a fanni kaza mu fifita imam a sayyidina abubakar a fanni kaza wanda kuma idan aka kara muka fifita sayyidina abubakar saboda awwaliya na khilafanci na annabi muhammad wannan shine abin da ahli sunna suka tsaya shi shi kujani take shi shi ibrahim take shi dukkan shi wannan mutum amma idan ya kai ga zagin sahabbai to a nan ne muke samun tangarda lokacin da masu zagin sahabban karara suka fito suka soke mu sunan suna cikin mu mun mai musu suka su kuma sun ji zaki su da kansu suka dinke bakin su basu sake ce usun ba sai muka ce duk na lafiya ba mu bar mu da addini da ku dini ku za mu hada wajen maulidi mu so juna ranar da suka fito suka ce marhaban bika ya rasulullah wala mu ce marhaban bikum da ku ji ma ni Muhammad amma duk wanda ya zo madada abin da ke sabanin abin da shine addinin mu to za mu mayar masa da sabanin abin da ke nan shi yasa ana ce ina ce al-hafiz al-bushiri al-murtani al-madani wa al-shukani yana ce kuma ja'ala bi silmi fasili da'wa wa man ja'ala bi jiddi tinna wa bi jiddi in ka zo mana zaman lafiya mu da masu nan muke nan don tsoro amma in ka zo mana da sabanin to muka fara kuka yi ka da cikin zuma kurbani wannan gaskiya ne kuma wannan shi ne abin da muka juna kai babu wani mujamala ba mujahana abin da muke kai shi ne gaskiyan abin da muka fahimta in ka zo mana da wanda ya fi mu za mu ɗauki wani amma a nan wahabiyawa sun taɓo kansu za mu tabbatar wa duniya cewa makiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna cikin wahabiyya kuma da littafi ne ture ka ga gargajiya domin wa'annan littattafan da kake jin su dukkaninsu littattafai ne na su irin su waye ne a cikin su albani ibn taymiya ibn wani ibn wani in ka ce kai baka zo da shi kenan kai ba sai ne mai bamban ba amma ga abin da ke ciki lokacin da muka zo muka faɗi maganar cewa ba wahabi ya daga sandansa yace asaya hadihi khair min muhammadin a'udhu billahi ya daga sanda ya sandansa ta shugaban kalifa aka ce kana da hankali ya ce eh yana da hankali ashe da ke irin sa ne a wajen muhammad ibn abdullah na zaune a wajen me yasa ka bada haka yace domin sandan sa tana amfanan sa zai kowar tumaki da shi in ya zo ya hau kan doki zai ce kai doki tashi dan muhammadu ba zai tashi ba amma in ya daga sanda doki ya ga sanda zai shigo mai mike tsaye sai suka ce eh haka ne haka ne haka ne suka shaɗi ba tumaki da awakai ke amma da aka zo malamu shi ibrahim yace to ai musa yace ah na tafi ina kawo maka kallon Allah kallon Rasulullahi a bayan kai ma hukaci ne yace ce masa za ka yi koma ce masa nan ka jaki ka doki ne ko jaki ko to to to zo ka tsubuna ka ce jakin tashi dan Allah jakin ka ko zai tashi to daga ranar da ka gane kai babban kafiri ne babban kaulaci domin sandan ya ga Allah haka suke ba da su maka wai wai yanzu in nace ya annabi kamar kaza zai maka za ka sanya maka shi annabi ba shi ke ba Allah ne ke amma an kai ne ma abun shi Allah zai ba in baka yadda kuma annabin zai ba Allah ma ba zai ba Allah idan har yanzu baka lafiya kawai in kace Allah ka ba lafiya kawai sai kaga wani yana zuwa yana ce maka cikin ciwo ba ai ka je da likita ba sun yadda je wajen likita sun yadda shaka ne amma ba zai sha alqur'ani tunani ne wanda yake ahlamu a fafiyar abin da ke anan shine yan uwa da kai ce a gurguje zan buga muku wata misali amma nan karatun ba za ta isa a madadin haka ina tunanin kamar za mu buɗe mata kofa ne la'alla za ta fito ne a irin episode namu da muke gwamnatuwa a media insha Allah za mu buɗe ta da asalin faɗinta mu fito da wa'annan jikokin mu nuna wa duniya yadda suke kin manzon Allah littattafansu daban-daban daga cikin littattafansu abin da ke tabbatarwa akwai littafi wanda ke da suna bayanin mahajjati sirrar da ala sahibin dujja shafi na uku in ka ɗauko za ka ga maganar da zan faɗa wanda babban malamin su yayi Abdulrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan jika ne na lamban farko daga cikin jikokin wani ibn Abdul Wahhab yana fada cikin littafinsa amma ba'du fa inni waqaftu ala jawabin li Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahman yana cewa وقد سئل عن أبيات من البردة يتي نابع أكن جوابي نشك عبد الله ابن عبد الرحمن شو أن عبد الله ابن عبد الرحمن شيء da ku ji mai shi yake cewa mai littafin yana kawo bayanin abin da shi yake fai wa kafsi la an abiyatin min alburda an tambaye shi wasu baitoci da ke cikin littafin alburda na wane ne al-imam al-busiri radiyallahu anhu ɗaya daga cikin cikakkuman sha'iran manzan Allah. Wanda in ka cire sahabbai ka daga ya ɗan gaba ka mutum biyar babu babu musulmi ba. In dai alban Allah Muhammad. Wa fi hamil gulwi wa shirki. Abubuwan da ke cikin alburda zallan zurfafawa ne da kauce hanya akan haƙƙin annabi da kuma kafirci. Al'azimi kafircin ma babban kafirci. Al-mudahi li shirkin nasara. wanda kafircin yana daidai da kafircin kiristoci wa nahawihim ya kuma kara da wasu ka kara kafircin yahudu ka kara kafircin pega min sarfi khasa'il rububiyya wal uluhiyya domin imam al-bukhari ya dauki mukamin Allah na uluhiyya ya dauki mukamin wani ma rabbu na rububiyya ya ba wa annabi Muhammad kama huwa sarihul abyati domin haka yake a karara a cikin baitin almazkurati fil burda wanda an ambata a cikin alburda wala yakhfa ala man arafa din alislam duk wanda ya san addinin musulunci ba zai koya masa cewa annahu shirkul akbar babban kafirci ita ce baitin nan da ke cikin alburda allazi la ya la yaghfiruhu liman lam yatub Allah ba zai taba gafarta ma wanda ya raira wannan baitin ba وأن الجنة عليه حرام موسيقى بل كيف قال الجنة هو وندي يدري على كل ليش قال الجنة wannan aljannan dai ba mu san shiganta in dai ta wanda wai wai makiya annabi ne aljannan makiya annabi Allah ka shigar da mu ka kai ma aljannan da annabi yake menene baitin fadin imam al-bukhari yake يا أكرم الخلق ما لي من أنوز به سواك عند هلول حادث العمم ولن يدرك رسول الله رسول الله منادى المحظور ولن يدرك رسول الله جاهك بي كذا الكريم تعالى جسم منتكم إمام البوزيري لا يبغى النبي يا أكرم الخلق يا وند دكا حليتك الله باب من جرما تمانسا wai wannan kalmar shi ne ainihin shirki in ka ce annabi ya fi kowa jira da Allah mene ne dai yake shi ne a shirkun akbaru kafirci mafi girma ke mali man an rusu jihi siwaka yake annabi ran kiyama ba wajen wanda zan je in ba kai ba fage sai kai ya rasu Allah sai ya ce wannan ita ce babban kafirci ta fi ne ya kubu da nasara inda wululul hadis al-amini lokacin da musiba da zai gane duk halitta kowa ya kadu wani yayin nan wani yayin can yace ni ba zan yi can da can bani ina gunka ya so ya sai yace wannan shi ne babban kafirci walan yadika rasulullahi jahu kabi yace annabi ni na sani ya kai manzon Allah falallan kiranin kiyama ba zai kai mutane ni ni a ce ban samu domin na tar rahaman kirama ne mai mamayewa har kafirai sai sun samu rahaman annabi Muhammad inal karim tahalla bismi muntakimi ranan da Allah ya fito wani ruwayan suka ce tajalla dan da Allah ya tajalli da suna na al-muntakim dan da Allah ya ce yau ba yafiya yau mutum da saraya sai ce ni wallahi da annabi zan faɗi wannan baitin dan uwa akan da duk duniyar sun ce shi kafiri kuma duk musulmin duniya bar in gaya mu al-imam al-busiri kin nan ba a taba samun wanda ya masa kafiri ba sai kafiri ne abin da ya faɗa mutafakai mujamman alaihi tun farkon musulunci wannan kalmar in nake za mu koma wajen sahabbai mu debo za mu debo su bila adadi a wajen sahabbai sahabi ya ce maka ni annabi ne mafakata annabi kai ne mafi girman halitta qur'ani ma za ka kafirce amma wannan abin sai suka ce duk wanda iman da shi kafiri ne ka yi imani cewa ran kiyama da annabi za ka fashe kai kafiri ne to yan uwa wa sai ka fita ne hadisi ne riwayan sahabi hamsin wanda za a zo wajen annabi adam annabi musa annabi isa annabi nuhu duk su ce ban iya ba annabi ce ana da ranan waye ya ce a faɗi da annabi ba annabi bane ya gaya muku ko don ku ji labari ne shafi faɗi ko don ku yi imani ranan ku tsaya gaban sa ne ranar da Musa da Isa da Ibrahimu da Nuhu dukkanin annabawa su ma da annabi za su fake su ma in suka yi wannan itikadin a wajen ku kuwa hadiyawa inda shirki kira albani da ya ci gaba da tafiya wanda suke ta mai mai zanzaran hadisi dan zaka gan shi bature ne yayin zanzaran da kawai fito ya tsaya a dauke shi a hoto da biri da riga wanda ne wannan biri da riga da wanda ake samun mana sai ya tsufa kai ta tafi shi sun ce mai zanzaran hadisi da ya zanzare sarki sai ta he haramta mai ban annabi nuna ma waye ga ba yayin annabi ko in ka fi yayin da sai Abdullahi an kai bawan Allah ne kadi kan wallahi wai nan mutane ba zan ne da za mu zo na mu dinga fito da abu wallahi ni na san wallahi wasu sai sun shiga daki sun yi kuka an riga an san su da ake da ko ba su ba ba su ba ne. Wasu ba san da wannan abubuwan da muke faɗa ba. Yanzu wani zai zo ka gaishe a midiya ta kwaikwai. Ka ji sharri, ƙarya ne, kuma mun faɗa littafi. Wallahi a littattafai talatin da hudu, wallahi sai ne ta kasa Kuma wallahi wannan a hakan da goma goma a cikin su. Akan yadda suke nuna wa annabi sam. Ranar mun ɗauko wajen da suke cewa kar mu yi yawa. amma yawa ba zan ja ayoyi ko hadisi ba ku tabbatar min da cewa su din makiya annabi in dai da cewa tara sunna ne mukaddar cewa ma abin da aka yi nan tara sunna ne to dan Allah ku ji abin da kuma ake faɗi akan malamin su ibnu taymiya ku bance ni idan dai tara sunna ne ya kamata a ce akan ibnu taymiya nan ne ya kamata su fara yin fushi ce an taba Allah ko ba ce ba yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama a karamar kalbi suka ce kafiri bai kuma duk wanda ya yi shiga da wannan mushriki ne to gashi ana wannan al'udu durriya ne fi manaqib shaykh al-islam Ahmad ibn Taymiyyah Albani shi ya fito yayi tabbatar da bayan an yi tahqiqi bayan hamidul faqih yayi tahqiqin al'udu durriya Albani yace wannan littafin in kana so ka fahimci rayuwar sunna ka je karanta wannan littafin a ciki in ka koma shafi na ɗari da goma sha hudu wannan darun fawaid su suka buga darun ibn rajab idan ka koma shafi na sha hudu abin da yake faɗi cewa ibn tabiya da kansa yana bada labari wai yana gaya musu cewa ma kuntu azunnu anna allaha baqiya yakhluqu mislaka wai shi Allah mamaki ake da halitta irin ibn tabiya wai ba a yi zaton Allah zai iya halittar kamar ibn tabiya ya yi karya ta wani da kifin idi ne ba sai ce ibn da kifin idi ya ce min alalin da ibn da kifin idi nan ya yi yamma ya yi gaba ibn da ya yi amma domin yana so girmama kansa da to shi ke da makadari ibn da kifin idi ya faɗa ne hikimar ibn da ya zai faɗa sai ce masa ibn da kifin idi ai kai mushriki ne annai ma an faɗa mun cewa wanda faɗa kafiri to kai kan yanzu kafiri kafirci kuma in ya kawo ya kafirta labarin amma a cikin babin girman imam tabiya daga cikin girman imam tabiya lakar akhbara da zahari a imamu zabi ya bada labari an shegi daga ibn tabiya shi kuma ya dauko annahu akhbarahu ibn tabiya kuma yayi ƙarya yake ibn da kiful idi annabta da kiful idi ibn da kiful idi ya bashi labari qala lahu wa ibn da kiful idi ya ji ba'da sima'i ba'da sima'i kalami bayan ibn da kiful idi ya ji ibn tabiya yayi wa'azi sai da ikon idi sai yace ma kuntu azunnu anna Allah bakiya ban zaci Allah har yanzu ya kai daman da ya bani kullu kaza a cikin mu kuma mun ce wa annabi akrama sai ku ce karaci to dan Allah masu kishin sunna su fito su iya yin da ya wannan yanda suka kafirta Yusuf da Bahani da mu shi ba su ce masa mene ko wala wala su sun zan da anan bar mu je na gaba wanda daga shi guda biyu sai mu sauka suna cewa wai mun timiya ya kashi wal mushkilati al mu'dilati lana bi abladin mustamirin min fatawihi ya man abani wali illa madaihahu walau madahat siwahu kuntu ani wa man hadani ila anni ukhatibuhu bi hizmati hatta ka anni la unadi yace ya kashi wal mushkilati ya wanda duk musiba in ta ci kume shi ke yayi wa ibn taymiya ibn taymiya shine duk musibar da ta ci kume ta ci karanta ne ibn taymiya ne bi abulatin kai take zai yaye lada gare su bi abulatin da mugun haske min fatawa daga fatawa ko in ya fatfata maka fatawa amma a wani karatun na ibn ibn qayyim jawziya yace idan har bala'i ta dame su da sun kalli mutum akwai su ga aljanna yadda kai fa subhana man ashhada ibadahu jannatan qabla liqa'i yace kai Allah kai kai mu da muna duniya ka nuna mana ibn taymiya shi ne aljanna ba mu ma mutu ba ga mu muna cikin aljanna da ibn taymiya dan yake ya man abani wali illa madaihu ya wanda ko Allah na kira in ne yabe shi ba Allah ne ba ba ibn taymiya ne ba walau ba da haka suwa karka ce da mai sharri yace kai da zan yi wani ba ibn taymiya ba kuntu ali wallahi ibn taymiya nake ne wannan ma sai daga cikin shehunan shehunan wahabiyya kuma almajiri ibn taymiya kuma suna karanta wannan baitun a matsayin sanin sunna suna koyewa ba su karanta yace wa man hadani ila an ukhadibuhu bil madhi ya wanda tsaban girman hadaransa shi ya kora ni duk maganan da zan yi kawai da ibn tuna nake yabo hatta ka an la wala kai gani ina magana da shi amma sai in gama ba da shi nake magana tsaban ya jijice ya ya jazabance majazuni wai in kace ya annabi wai wai ka ba ka shi bara ba ko shi dan wai ya annabi ma wai ka fi ne la ilaha illallah to bari in kare muku kan fa sun zagi mu shirya kai ban manzon Allah to anan sai suka ce wa ma za a ta yablugul mabiquna min min alqawl bil bil fatan al kasira wani mai bone ya isa wani mai bone a duniya ya isa ya iya yaban ibn taymiya bayan duk duniya in za ta bi annabi hankalinsu ta kai tafiya ce wa majduka kad a ayalwa sina وسير آذانهم حائرة ابن تيمية يا شيخ ابن تيمية yabanka ya sa duk mai sifanta Allah ko ya sifanta annabi in ya zo sifanta ka to imau cewa mai kunnan sa ma sai ya zama baya shi domin girman ka ya wuce walakin zalika judul mukilli fa kun bil qabuli lahu jabira amma ni ma ibn jira ga nayi azababi ina yabanka ka sani cewa ba ina yi ne dan nakiya ba a kawai ni dai ina juhudin wakili ne dan kaɗan ne na dan turo ni ba a matsayin dai abun goma ya ne da haukan ina yi ba kun dai ka bure da buda da ra'ayin tabiya wannan haukan da nake ciki ka daura min ita ya zamto ka karba a yaman du'a'i wa yaman wala'i wa fa'iha asliyatil akhirah ya wanda duk abin da na kira duk addu'an da nayi in ka dina roƙi Allah wa ya ban walayi in ka ji na miƙa wuya ma wani na ce ka ji lamari na barkuci in ka ji komi wa fa'ihu duk abin da ka ji na faɗa wanda yake kamshi ko wa fa'iha da dukkanin kamshin ya iya gona al'a'ira mai kamshi li aliya hadratu da'ima duk abin da ka ji su sun yi suka ce ga hadaratu duniya suke turabbinu walidatun sadira in ka ji ma ya fito daga baki na to walidin kiwon da ya ne waya yi mutum yake dole musu suke magana amma manzon Allah in ka faɗi wannan a wajen kai kafiri ne kamar musiri kafiri duk duniya sun yi imani musiri mumini ne a nan babbar amma ga wa'in da suke jin annabi sun ce laifin ka musiri ba wa musiri ba wa annabi ba wata ba musiri ya yi waƙoƙi na gazal kaka kaka ya yi waƙa wa garuruwa Musi ya yi waƙa wa wasu kofi na gazal kafin ya fara waƙa manzan Allah yana waƙa na gazal da sauransu. Kai, amma fa duk wa'innan abin busiri bai yi laifi ba. Laifin busiri ɗaya ne ya yi da annabi cewa ran kiyama manzan Allah shi ne akramul akramul akrabi. Ya akramul akrabi. Allah ya isa. Da wannan za mu tsaya. Kai, mu je gaba yake. na amurka in kana hazi gadan min Allah fi daril akhirah yace na rantsi da rayuwar kai gun duniya ba Allah yana ce ya rantsi da rayuwar manzo Allah ba to shi ya rama masa ya rantsi da rayuwar ibn duniya in kana hazi gadan in dai yabo in dai rabon da zan samu ran kiyama min Allah daga Allah fi daril akhirah a ranar lahira kama huwa indaka fi hadhihi in dai yabon in dai rabon da zan samu a wajen wa'ita shirji hamu ni ba da rabawa in dai rabon da zai samu a wajen Allah ranar kiyama kamar yadda yau a wajen ibn taymiya yake kallon ibn taymiya a wannan makalimi ya zai fa tilka idan karbatun khatira in dai za a ce a yanda yake yanzu ba ibn taymiya a ran kiyama ma ya tashi ba ibn taymiya yace to duk abin da Allah ba shi barna an ba shi kan abu in ya haɗe ibn taymiya sai Allah ka cika mu wallahi in da dinga duhuwa sun ce sun ce ruhin jikin mu bai tuniya yan hakika akan ibn tuniya ban mai yan hakika akan Allah ba wani wanda aka halice shi da majina da jini da mani mutacce Allah ta'ala insani hinun min ad-dar amma wai yanzu shine suke zamawa suna imo ta cikin suna rushe manzon Allah wannan abin kuma idan in kun ce ƙarya ne to in kun ce ƙarya ne karanta larabcin in kuma kun ce kuskure suka yi to ku kafarta su kuma ku kafarce ma wanda ya yarda da shi duk wanda ya yarda da shi Allah ya tsine mata in da gaske kuke ku ce duk wanda ya yarda da wannan maganan idan ne Allah ya tsine mata wallahi ba za su faɗa ba sai su a malaman sun ɗan yi kuskure ne amma za su shiga aljanna sai da suna da biyu daga jerin wannan Allah ya sauro wala hawla wala quwwata illa billah ku ya kuri dawa na muku mukan dan kawo hiran mu a cikin shugaba domin mu dan wanke mu zuciyar sannan su kuma wanda suka cutar da mu ma mu dan fesa musu da Allah wannan fiya kai ya kashe wannan kwayoyin cutar a zuciyar wasu daga cikin su ba Allah ya yi mana farfaran mu kuma lalle karatu duka yan uwa lalle za a ci gaba da yi kuma abin da ya burge ni irin wannan karatukan da kuka dauko da wannan tsari na unguwa shirya karatu su gayya ba karamin alkhairi bane yanzu haka mun samu gayyata daga unguwanni daban-daban ya kai kusan unguwa biyar wanda wasu sun shirya wasu kuma sun ba da tsarin yadda za mu tsara a zo a yi wannan abubuwan banda kuma masallacin da muke da su na faɗa tun muna azumin ramadan kusan masallaci sama da ishirin wanda ban ma iya samun dawo masa karatu cika ashe a takaice kawai ba tare da maimaici muna da karatu kusan wata ɗaya wanda yana hannun kullum za a iya saka kuma yadda ake ba da gudu mai farin gwiwa komin waje a a tashi a jirgin nan ba karamin ba annabi kariya ba ana kare kafa gwiwa dukkanin abin da ya burge mu wato mun gane cewa garin Bauchi ba garin makareta ba domin duk unguwar da muka je sai ga gaba ɗaya mu ne kuma an tambaye kai na ciki hin tuna maganar malamu shi da Usman Bauchi take cewa wai an tuni wai ma wai haka nan wallahi ya yi gizala duk yadda ka je ka je ka ta ta ta ta ko yace amma kuma zo ba shi can an zuma yayi yin maka doni da dangalallan wani wani lokaci kuma sai can da dare ka wani ya dace yana yana yana da asuba yana tashi biyu ai na take ne yace to ai ka san ko abinci barkono shi ba yi da yawa kuma amfanin sa ba yi da yawa kuma an kaje mu ne ma muke yin amfani da barkono sai da bakakken fata ala kuma muna zafi ne amma kuma aka sa shi cikin dungulan hannu sai a ɗauko mudu mudu mudu sai ga ana ta shi ya ci kamar yadda aka ci sai ba ya albarka to haka ne albarkan su da gege ne yan suna unguwa mutum ko wallahi shi ɗaya sai tsaya a masallacin ya yi ta shi ɗaya ya rike Qur'ani ko kafin ya rike Qur'ani ya buɗe ko kuma a daren abin da ya je ko ya haddan a daren zai zo tsaya na gyaran tilawa shi yasa shi ka yana ta jamuriya kai ka da tuwai wai da jiki ne a ba jiki bane kokari yake kan ya kare ya ayyu alladhina a nawa ne masana da jiki ba su nan kuma haka ba ku san ba ku san kala kalan tilawa bane yadda ake ko limamin makaranta ce ko su ne su ne su baki ne ban maka ba haka sai je ka da karatu sai ku yi sallah awa ɗaya wani ku kun yi awa ɗayan nan zuwa biyu kun karanta izu uku ko shida shi kuma wani awa uku nan wallahi sai ga ya tuba astagfirullah ta ta maka wai yayi izu ke da rabi da rabi izu da rabi kuma wannan ɗin yayi awa shida ba na kan shi in yayi gaba sai mai mai har an ta an gaji sai ci to ayar da sai ranar da aka zo ƙarshen sallah sai ga mu da Qur'ani a cewa araba ba yi wai wai wai to in ja ne ne sunan sai ta hajjudun mu ne sai ka bata kai mu raba Qur'ani kowa ma ya maka kusa a shigo masallaci to duk ne za ku tashi shigo masallaci ba kin tuna ya araba ko Allah bai karba bane Allah bai karba to wasu su kuma Allah ya ba su abin sun zo gaban iyayenmu shehunan mu sun koyi karatu amma kuma sun tafi da karatun suna neman duniya da shi Allah ya kare Allah ya sa mu kare imani wannan zawiya Allah ya daidaita wanda suka tsaya da girma wannan karatu Allah ya girma sa amin wa ya na'am eh ya tafakkar mana ka zo ka faɗa ai nayi nayi nayi kwana biyar na izu talatin na'am mazajin juma'a na gida dubu suna izu sha a hakan ma wata gari muka je su alakar da radiyallahu a kalamin jan mun tabbatar su barakar filawa ya kare
to kuma ka kun san me yasa kun ji ta alakar radiyallahu dama ta sama suka ɗan yi ka gane suka kawo lafiya to sai wata ƙasa ma suka ɗan yi suka je su wata gari kawai lakar da radiyallahu to ka ji ko Allah wa akbar ka gane da dan da da kan radiyallahu kun gani wannan ko wannan ne tsumre ne tsumre ne aka raka Allah bai ce kowa ya da albani amma wanda ya haddace ko da ba za a gabatar da shi a wasu abu ba in dai ya san yadda ake sallah a gabatar da shi amma a cikin sun ai akwai wanda zaka ga suna dan kokartawar koyar to gabatar da su mana illan dai kun san shi alqur'ani ya fi zama ne a cikin zuciyar da akwai imani Allah kawai Allah sa muska da imani da aka bara mu ci zama tambayoyi ba sako ne ya isa gwargwara wanda ya isa amma dai tambayan da yake shi ne mun ba da dama mu wanda yake ganin abin da muka faɗa da amsan da zai bamu to daga nan har zuwa wani sati insha Allah ba wai karewa da masallaci ya zo nan masallacin da Allah ba shi dama ni na ce a ba shi dama yanzu za mu zauna mu ci shi ba tare da komai ba ko da mu ci insha Allah kuma ya biya abin da zai biya za mu ci amma ya zama amsa ne kuma za mu masa tambaya insha Allah za mu masa tambaya kun ji da yadda suke kin annabi ko kun ji da suke kin annabi ko wai kun ce ba san a ce musu maki annabi mu yanzu wannan wasu annabi ne kana yaban malamin ka ta mai da shi ka mai da shi jariri yana shan nono a cikin hammata amma shugaban halitta kuma yana ta jefa masa guba rabbana rabbana min rahmatika Allah ya jaba ku ga ku ta iyayen mu Allah wannan gari la ka na bauchi Allah ka kare wannan gari da sauran garuruwan musulmi Allah ka kare su duk wanda yake nufin cutar da al'umma manzon Allah Allah ka hukunta shi amin ka kafa shi duk wa'inda suka sabbaba mana wannan ciwon da muke da ramu Allah ka fi muke shin manzara Allah kai da gobe da jiya da yau da shekaran jiya da farkon duniya da sun duniya a wajen ka da ke saka Allah ka kama da jinkiri irin jinkirin Allah ka kyauta doka mana mahaifi ba da ya ga gare ka ba Allah mun sani Allah muna yi munajati da girman ka muna kuka da girman shugaban halitta Allah dan mutuncin da ke fuskar manzan Allah wannan wanda yake nuna manzan Allah bai da bai da abin da zai nema a wasu yana nuna mutane Allah ba shi da amfani da Allah kakka bashi sai ka nuna masa cutarwa irin ta ka nuna masa kuma amfani irin ta annabi wani malami ya addu'a ina je ɗaya daga cikin a cikin yasan ne wai yana addu'a yace ya Allah ka cutar da su sai wani ta ce ta masa a kira mutum zuwa ina ne Allah yace ya Allah yana cutar bani ya ya kace mu da ba Allah yana cutar yace masa ni addaru sai ce okay shi ke suna Allah ne ko addaru Allah zai iya amfani da wanda za su kuma za su hukuma su ne a matakin farko kuma insha Allah muna kyautar sama kuma ya tabbatar da su ku ci gaba da muna da addu'a da mu zo mu yi karatu kuma za mu je mu muna addu'a sannan kuma muna ta ɗaukar mataki ta yadda ya kamata muna ta rubuce rubuce da wanda suke rubuce rubuce da wasu ƙungiyoyi ma suna ta kokari duk wanda suke da wannan ƙungiya ko suke kokarin da su ma za su yi kar a yi kasa a gwiwa kowa yi kokari ya gaya ba a ne wani wani gudunmawa idan muka yi sake wannan bala'in bam din da ya fashe wallahi duniya ya kaɗa wa Allah a taɓa manzon Allah bala'i ya fi ƙarfin duniya kun san abin da na gaya muku abin da aka yi annabi na da rai ba wanda Allah ya alƙawari ya ce ba zan arzar da su ba kana amma Allah ya karya wannan tsari ya ce a hukunta su yadda annabi ya ce a'a ya ce a hukunta su saka to mu fa ba mu san me Allah zai iya mana saka wannan abu ko baka yi dan manzon Allah ba kai dan kanka kai dan yalanka kai dan yan uwanka kai dan kuma imanin ka kai dan annabin ma Allah ka yafi mana Allah ka yafi mana Allah ka shine masa shine masa Allah ka shine masa amin wanda ya da shi Allah kula kan shi amin Allah kula kan shi amin Allah ka kawo mata shi akan ka amin Idris Allah maka abin da kai mana amin Idris inda kace baka neman taimako annabi ya rasulullahi ranin kiyama ka kore shi idan Idris da annabi ka kore shi wai da wai sun mun shirri ni ba ba ta da kiyama ba wallahi yanzu mara kunya ne wai ke rin kiyama ne ce ce ne wannan rin kiyama da na ji hadin kiyama ne rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar